علينا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله بسم الله قوائدي شافي نانا شافي نتقص مولد نسرع نام إلى ذا تاجي وعدم جواز الأعراض البشرية da rashin halarcin bujire-bujire na mutuntaka muhalin abun korewa ne anhum gabarin manzannin Allah a ce a yi annabawa abubuwan da yake bujirwa dan adam na al'ada su baya bujiro musu kamar bacci da jin yunwa da rashin lafiya da yin aure da mutuwa a ce ai su manzanni sun fi ƙarfin wannan tun da su annabawa ne ya za a yi annabi ya ji yunwa ko ya za a yi annabi ya yi rashin lafiya ko ya za a yi annabi ya mutu a wannan muhalin alhum abin korewa ne gare su yadda kowane ɗan adam kamar da muka yi bayani a ɓangaren lazimai jawazu a aradul bashariya wannan wajibin fi haƙƙin rasulillah to kishiyarsa kuma adamu jawazin a aradin bashariya rashin wancan bujire-bujire na mutuntaka muhalu abun korewa ne anhum gabanin manzannin Allah wa adamu imani bi rusulillah da rashin yin imani da manzannin Allah muhalu abun korewa ne gabanin manzannin Allah wa adamu imani bi yawmil akhir da rashin yin imani da ranar lahira muhalun abun korewa ne ga manzannin Allah wa adamul imani bil mala'ika da rashin yin imani da mala'ikun Allah wal kutubi samawiyya da littattafan da aka saukar daga sama muhalun abun korewa ne ga balin manzannin Allah munan ta hal aqaidi as-sittatu was-sittuna aqida anan ne aqidoji ko kudurce kudurce na tauhidi guda 66 intaha ya kare bihamdillahi ya kare da godiyar Allah wa husna auli da kyakkyawan taimakonsa wassalatu wassalamu tsira da amince Allah tabbata ala muhammadin abu sa'alab muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa alihi da alayensa wa yadi haka wa idu salati ka'idojin sallah suna bibiya ya yi wani butu a cikin kwanakon? ba ya goge ba ne wani kawai abin ka yi wani rubutun da bayi da ƙa'ida ka gane a salatu ba ga ɗayan takuri ba to ga hakuri can a gaba ga waɗin wasu salamu a tsakiya alif da lamun da sin ɗin duk suna haɗe ka gane ai ga mi'aran wasu salamu a can ƙarshen alaɗin nan ga mi'aran wasu salamu ne ka gane ai to ka san ina wadin wa alihi ga shi a haɗe da mundayen muhammadu na tsakiya ala muhammadin wa alihi din wannan wadin da kaga ya ja ƙasa shi ne wai wadin wancan wa alihi na adabin kaga wannan a cikin kuɗa ya wannan ba rubutun da ya kamata a yi bane sai ne sai iziya shafi sittin da nawa yawo sittin da biyuwa mun gama jinin haila saura jinin duki fasulun rabewa kenan insha Allah annifasu abinda ake ce masa biki huwa damul khariji shi jini ne wanda yake fitowa minal kubuli daga gaba kamar yadda jinin haila yake fitowa daga gaba ka gane ai sun yi musharaka a gurin fitowa da jinin haila da jinin biki duka suna fitowa ne minal kubuli daga gaba wato daga farji amma bambancin su da na haila bi sababin wilada shi biki yana fitowa ne a sababin aihuwa na'am ko kafin a aihu eh, ko bayan an aihu ko lokacin aihuwar su fito tare da jinin na'am duka amma dai sababi dai aihuwa na'am a sababin aihuwa jinin yake fitowa na'am
shi ko jinin haila na'am a ta'arifinsa ya gaya maka na'am min gairi maradun wala wilada na'am insha ba Allah.
tare da jinya ba ba tare da haihuwa ba na'am na'am wannan sun saba a nan na'am shi yana zuwa ne bi sababin wilada na'am shi ma gaira za'idin na'am na'am banda mai daɗuwa a lasitti na yau ma akan kwana 60 yana amsa sunan annifasu jinin biki ne daga ranar da aka aihu zuwa kwana 60 in ya cika 60 abinda ya karu a 60 to ya tashi daga jinin biki ya koma jinin istihaba kamar yadda jinin haila in ya cika kwana 15 ya tashi daga sunan jinin haila ya koma na istihaba fa'iza za da ala 60 na yauman idan jini ya karu akan kwana 60 to falatar ta zuhiru kar ta saurara kawai da yi wanka ta kama sallah wa hukumu da min nifasi hukuncin jinin biki fi ma ya muna'u cikin abin da yake hanawa wa fi ikita ba'ihi al-gusula da kuma cikin hukunce-hukuncensa na wanka hukumu da min haidu irin hukuncin jinin haila ne mu- mutlaƙan sake ba ƙaidi ka gane ai duk abin da jinin haila ya hana mace to jinin biki ma ya hana mace yadda hukuncin wankan haila yake to haka hukuncin wankan biki yake babu wani bambanci wallahu alamu Allah shine masani wata sai a cikin hukuncinsa hukuntawansa algusula wanka cikin hukuntawansa da yake yi na wanka cewa in ya ɗauke wanka wajibi ne to irin yadda jinin haila shi ma an ya ɗauke wanka yake zama wajibi ko in muddarsa ta cika bai ɗauke ba yadda mudda ta wa- ta wankan a ta jinin haila ta kai sha biyar bai ɗauke ba ya hu- ya hukunta yin wanka to haka nan shi ma wani in ya kai kwana sittin bai ɗauke ba yana hukunta yin wanka ikita ba ɗin a nan wanka eh aka ce qada'ullahi wa hukumuhu duka adabu tafsiri ne qada'ullahi hukuncin Allah ka gane alqabi me ake nufi yayi hukunci to alhakimu fa zai hukunci eh anan duka abu ɗaya ne sai dai a wasu ta'arifatu ana samun bambanci in aka ce qada'u daini me me ne ake biki na shi ma alqaba'u ne san ajiyan bashi ko aka ce qada'u salati ne ake nufi rabu sallah duka ai alqada'u ne aka ce ayin da lamu ko aka ce alqada'u aka ce qada'u kaga duk sunan ɗaya ne to amma a nan yana magana ne akan hukunci hukunci shi yasa a can ya kawo maka ɗaya sunan bai ce wa fi gita ba da yin gusula qada'u damil haidi ba sai ce hukumu eh yau hukumu damil haidi yawa duka ma'anarsa hukunci da alqada'u da alhukumu a wannan ma'anar duka abu ɗaya ne Ana- ana nufin hukunci alhamdulillah barka da wuta kuka ila lafiya kalau alhamdulillah alhamdulillah lafiya kalau mala alƙasu barka da fitowa ila lafiya ya kula ya aiki Ah, lafiya kalau mun same ku lafiya alhamdulillah sai ne risala risala shafi eh, gajeren bugu ko ina ina za mu tashi to ashirin da biyu a sabar zonar gajeren bugu ina ne matashin wa annal muminina shine wa annal muminina haƙiƙa su muminai nuna ana jarraba su fi kuburihim a cikin kaburburansu wato ma'adar fitina shine jarrabawa a nan shine fitina inna ma amwalukum wa auladukum fitna jarrabawa ce ‘ya'yanku da matanku jarrabawa ce to yubta nuna ɗin ana jarraba su fi ƙuburim a cikin ƙaburburansu a jarraba imanin nasu sun zo da shi ne ko sun bar shi a duniya ba zo da imani ba shi ne ma ta baka wa yi su aluna ana musu tambaya to kaji shi ne jarrabawa za a jarrabe su a musu tambaya to sai kawo ayar ƙul'ani yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah idan an yi tambayar nan ita kanta tambayar da ya gaya maka wani su aduna saboda abu ne sananne a wajen musulmi da mumini baya buƙatar cewa wace irin tambaya za a yi waye mai tambayar in ma akwai da to ka karanta su tun a baya ka san cewa masu tambayar kamar yadda mai sharhi ya ce maka abinda ake nufi wa yus'aluna ai su'alul malakaini tambayoyin nan da mala'ikun nan guda biyu za su yi ai annal mayita shi mamaci idza wudi a fi kabari idan aka sanya shi a cikin kabarinsa wani sarafan nasu anhu mutane suka juya suka bar shi bayan an binne shi sun gama addu'o'insa sun gama komai suna juyawa suna barinsa ya ati ilaihi malakani mala'iku guda biyu za su zo masa wa yadda lisanihi za su zaunar da shi ba a kwantar za a masa mai ba za su ɗaga shi su zaunar da shi wa ya ƙula ni lahu za su ce masa marabbuka waye ubangijinka wa ma dinuka menene addininka wa man nabiyuka wane ne annabinka amma muminu amma kaga shi mumini fa ya ƙulu yana faɗi rabbi Allah in aka ce man rabbuka amsa sai ce rabbi Allah Allah ne ubangiji na aka ce wa madinu ka sai ce wa diniyar islam musulunci ne addini na in aka ce wa ma nabiyuka sai ce wa nabiyyi muhammad annabi na shine muhammad sallallahu alaihi wasallama to fa yuwassu lahu sai a yalwata masa fi kabri cikin kabarin amin wa ammal kafiru amma in kafiri ne ko munafiki idza udkhila fi qabrihi idan aka shigar da shi cikin kabarin nasa bayan an binne shi an juya ujlisa shi ma za a zaunar da shi wakila lahu sai a ce masa man rabbuka shi ma wa ma dinuka wa man nabiyuka duk tambayar da aka yi masa fa yaqulu la adri ban sani ba aka ce man rabbuka sai ce la adri ban sani ba aka ce wa ma dinuka ya ce la adri ban sani ba aka ce wa man nabiyuka waye annabi ka sai sai la adri ban sani ba fa yudrabu za a doke shi bi mitraqin da guduma min hadidin ta karfe darbatan kuma duka ba na mutum ba ba na aljani ba duka na mala'ika fa yasihu zai yi ihu min ha daga wannan duka guda ɗaya da aka mara sai hatan wani irin ihu ya sama wahal khalayiku dukkan halittun Allah suna ji wanda suke duniya illa sakalaini sai nauyayen nan guda biyu mutum da aljam su kaɗai ne ba sa ji har kiyashin da yake yawo a makabartar yana jin wannan ihu wa wara da hadisi ya zo Allah bagadatar kabari matsewar kabari wahiya ita ce iltiqa'u hafataihi haɗewar gefannin ramun kabari guda biyu bangon gabar da bangon yamma da aka sa mutum zai zo ya haɗu da juna kuma yana ciki shi ne zagaɗu za su zo su haɗe da juna bangon gabar da na yamma ala jasadin mai a jikin mamacin lam yanzu min ha ahadun ba wanda zai tsira daga wannan matsewar kabari illa manista sunahumun nabiyu sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi istisna'in sai yace banda su wa minhum daga cikin wanda annabi yace ba za su gamu da matsewar kabari ba Fatimatu bintu Asad akwai Fatima yar Asad ummu Ali ibn Abi Talib mahaifiyar sayyidina Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu bi barakati nuzulin nabi shi ma a dalilin albarkar shigar da annabi yayi fi kabari a cikin kabarinsa lokacin da ta rasu a madina bayan hijira ya ɗauko ta da hannunsa mai albarka ya sa ta a kabarce to kabari ga amana nan hazihi ummi ba da ummi ya ce wannan ita ce uwa ta bayan uwar da ta haife ni bayan na na amina ta yi wa fati annabi na jariri to ita ce bayan abul mutsalibi ya rasu kakansa da abu ɗalib ya karɓe shi ita ta rene shi ta fifita shi a kan ɗanta da ta haifa ta nuna masa ƙaunar da bata nuna wa 'ya'yanta ba saboda haka shi ma manzo Allah yake mata sakayya yace kabari amana ce wannan ita ce ummi ba da ummi Fadimatu bintu Asad jato sai na Ali yace ina nema mata tsari a wajen Allah daga azabar kabari to daga nan kabari ya kyale bai haɗe ba sai kuma wa wa man qara qul huwallahu ahad da mutumin da ya karanta qul huwallahu ahad fi maradihi allazi mata fi a cikin jinyarsa da ya mutu a ciki a cikin jinyar ajali da ta same shi in ya karanta qul huwallahu ko so daya to in ya mutu kabari ba zai matsa shi ba shi yasa ake neman tsari daga mautul fuj'a mutuwa da za ta zo baka shirya ba baka tatar ba tare da wata jinya ba ko kwatsam mota kai hatsari da kai ka mutu kaga babu jinya ballantana kan ta kulhu a cikin jinya to in ba waɗannan ba duk wanda ya shiga kabari duk imaninsa sai kabari ya matse shi illa man rahimallah yi to ya kai ya sa'ad ibn mu'azir shugaban kabilar ausu da ya rasu a kuma a wajen yaƙi aka harbe shi da kibiya a yaƙin kandak ta zama masa ajali ya yi wa fati manzan Allah da hannunsa mai albarka ya shigar da shi kabari amma yana sa shi kabari ya matse shi manzan Allah ta ista izu billahi min dagdadin kabari ko nemi tsari a wajen Allah daga matsewar kabari har ma yake cewa lau na ja a hadun min bakbatin kabari la na ja sa'adu da wani mutum zai tsira daga matsawar kabari da sa'adu ya kubuta sahabin manzan Allah ne yana cikin shugabanni a madina da suka yi wa manzan Allah mubaya'a tun a makka kafin annabi ya hijira suka ba shi mafaka suka ba shi goyon baya suka taimake shi a badar da uhudu da sauran yaƙoƙi kuma annabi da kansa ya sallace shi ya sa shi a kabari amma sai da kabari ya matse shi saboda haka tun a farko malam ya ce maka lam yanzu min ha ahadu ba wanda zai tsila daga matsewar kabarin nan illa man istasnahumun nabi sai wanda annabi ya musu istisna'i wa minhum suna nan da yawa da annabi ya nema musu tsari daga cikin su sai ka maka guda ɗaya faɗi mutu bintu asad to wannan fa shine kabari a takaice wannan fa kafa amma tambayar ba ruwansa da kai waye ba sai mala'iku sun zo ba sannan ake tantancewa to shi bai san kowa aka samar ba sai sai ya matse bangon gabar da na yamma sai ya matse mutum haƙarƙarinsa ya shiga juna ya saba yawwa to wannan ban da shi in ji annabi amin sai me in muka je cikin matani yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatarwa wanda suka yi imani bil qawli sabit da fadi matabbaci fil hayati dunya a rayuwar duniya shine fadin la ilaha illallah wa fil akhirah haka nan a ranar lahira aji ma'ana a cikin kabari in aka zo musu tambaya za su ba da amsa shi ne sabbitullahu Allah yana tabbatar wa masu imani mala'ikan ba zai zo maka da firgita ba ballata na ka tsolata ka manta amsa ko ka kasa amsa wa anna alal ibadi hafazatan wa anna hafazatan haqiqa akwai su mala'iku masu kiyayewa alal ibadi da Allah ya wakilta su ga bayi me suke kiyayewa ayyukan bayi domin yaktubuna a amalahu suna rubuta ayyukan bayi mai kyau da mara kyau duk abin da mutum ma ya rufi min kaule illa ladaihi raqibun atidun ka gane ai to sune warusuluna ladaihim yaktubuna jakadun mu sune malaiku suna nan suna rubuta abin da suke aikatawa duk da haka kuma wala yasqudu shay'un min zalika wani abu na ayyukan bayin baya salaya an ilmi rabbihim gabanin sanin ubangijinsu ba wai don Allah bai sani ba ko baya nan ko bai san me ake ba ya turo a rubuta a'a shay'un min zalika wani abu na ayyukan bayin la yasqudu baya salaya an ilmi rabbihim gabanin sanin ubangijinsu wa anna malakal maut haqiqa mala'ikan mutuwa yaqbidul arwaha yana daukar rayuka ne bi izinin rabbihi da izinin ubangijinsu ka gane ai mu hausawa ne muka dan hausa muka sai yana dauka amma larabci ya kabiru aka sai yana damka daga alqabudu ne damka ka gane ai wa anna malikal mutu ya kabiru yana damkar rayuka bi izinin rabbi da izinin ubangijinsa alhamdulillah kan zace wa anna khairal qurun alqalu allazi ra'aw rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ne akthar Allah ba mu sa shigar Ladanin na zagon?
Kafin shi a ojo da Eh, Ali ne ladanin sa.
hannun.
To ina ina za mu tashi? Shafi nawa ne askari? Ɗari biyu da nawa? To ina ina ne za a tashi matakin? Na'am? Wasariya ko sirriya? Yawwa, in ka ce sariya baiwa, eh gyarawa aka yi. Eh sirriya. Sirriya ko sirriya? To, to sirriya ne. Yawwa, sirriya shine shine shine daidai. Daga- Daga cikin aure wanda aka ce baya tabbata. akwai asirriya auren da aka yi wanda aka yi shi a asirce ba tare da an nemo shaidu sun shaida ba shine nikahun sirriya ka gane ai kamar yadda a baya can ya ya ya gaya maka ta- ta- ta'arifinsa cewa wa huwa nikahu shine auren da aka yi yarjejeniyan ba za a bayyana ba aka ce baya inganta to in har an yi shi sirriya si si a- ai daga sirri ne a sirru da ya tukunna yawwa to sirri ai dama sirri ai dama kisira ne eh a to to to na kasan shi ne daidai sirriya Eh, eh, kisra ne yawwa da sun da radi kisra ne sirri ne ai sirri eh akwai wasali a karkashin ta asali Mm. wato garin gyaran radin ne sai ya kuma aka aka saba sun din eh wato da ita racce mai mai kuskure aka mata shadda da fata a sama ras ka gane ya- ya ya zama sirrayya to ras ce dama kawai a bar gyarawa ba sinun din ba wa sirriyatu eh, an ka duba shaddar ai kisra a ƙarƙashin shaddar ne shi yake nuna alamar kisra amma tun da an yi zane a saman sai a dawo da ita ƙasan kawai yadda za yanda za a mu ganewa eh ras ce dama aka yi wasalinta a saman shaddar wasirriyatu auren da aka yi shi a asirce wanda aka yi a ɓoye babu shaidu ba a bayyana ba to talzamu hal bayyanatu shaidu suna lazamtar wannan auren wajibi ne a nemo shaidu da suka shaida cewa wannan auren fa an ɗaura lokaci kaza tsakanin wane da wance kuma sadaki kaza ne ina ina ba ta an gane kai tsaya tukunna zancen namu na farkon fa shi ne wasariyar yadda yadda aka jala din ba sirriya ba ne mukaye muka auren sirri wasariyatu ana nufin baiwa da aka yi sadaka da ita daga a tasarri aka ce ta- tasarra ya yi sadaka da kuyan gasa to a sariya ita ce baiwar kenan saboda mai mai sharhi ya fitar mana ya ce wa firjan lab aidan walau kanan lahu a matan kaga zancen kenan da yana da kuyanga a ƙarrabe wata ya haye kulici da ya take ta fa a ta tafi waladi sai ta zo da ɗa da ta haihu fa na fahu shi kuma ubangijin nata ya kore ya ce wannan ba ɗansa ba ne ko fa na fahu an ta kuna waladadu ya kore cewa ba ita ta aife shi ba wa zakara ya ce annaha ko litalhaqahu bihi ta kawo ne dan ta liskar da wannan dagare shi to lam yasbutu nasabuhu nasabar wannan dan da tazo da shi ba zai tabbata ba illa bi shahadati imra'ataini ala wiladatiha sai da shaidar mata biyu da suka yi ungozo manci ala wiladatiha abu aihuwar wannan dan cewa lalle ita ta aibe shi shi yanzu in idan ta ce ita ta aifa shi kuma ya ce a'a ba ɗansa ba ne tuwanin bayi da magana ya yi take na ita ta aifa abinda yake kolewa cewa ba nasa ba ne to a nan bayi da magana inda ya yi da cewa ya take shi yanzu abinda ake magana a kai ya yadda ya take ta amma shi bai da wannan na ita ta aifa ba ina fata ka gane yayi daban da yayi da ita ta aifa amma bai da ɗansa ba ne in yayi da ɗan in yayi da cewa ita ta aifa kuma yayi da cewa ya take ta kuma yace ba ɗansa ba ne wannan ba da magana shari'a ba za ta saurare shi ba abin da ta faɗa kawai ɗansa ne inda ya yadda ya take ta kuma ya yadda ita ce ta aife shi amma ya ce shi fa ba yana musu a kan wai a zaman towarsa ita ta haifa ba da shi a'a yana nufin kwata-kwata in toshi ta yi ko a wani ku ta ɗauko don ta mai da kanta umu walada kazo ta ce ai talar muka haifa ya ce shi bai da ita ta haifa ba to a nan ita ce ake- ake neman ta kawo shaida yaushe ta haifa inda ya ce ba ita ta haifa ba tsuntowa ta yi to shi ne maganar sariya malin da yake a dunkule ke kawo maka ce wa sariyatu ku yanga da aka yi sadaka da ita tunda ta zama sariya an take ta kenan in aka ce al'amatu to sai an yi bayani ya baiwa baiwar wace iri ya take ta ko bai take ta ba zai iya daukan baiwarsa da ya sadaka da ita zai iya daukan baiwar da bai take ta ba kawai ya mallake ta ne amma aka ce sariya kawai wanda ya sadaka da ita daga tasarri to in yau sariya bai wanda ya take ta sai ta zo da ɗa ya ce shi bai da ita ce ta haifa ba to talgamu hal bai na kawo shaida ya lazamce ta eh shaidar kuma ba namiji ake nema ba in ba za mu ne yanzu da ya lalace maza a asibiti suke kalba haihuwa ba Eh? ita shari'a ba ta yarda da wannan ba mata ne aka sani ungozo madariya karɓar aihuwa saboda haka in ta kawo shaidu na mata guda biyu da suka shaida lokacin da ta haifi ɗan to dole ya karba a matsayin ɗansa kuma dole ta zama to ita kaɗai dai ba za ta haihu ba a cikin gari ba a jeji ba dole sai wasu zo sun kama mata kuma da wuya a gari a ce mace ɗaya ce kawai a gurin dole akalla a samu ko da ɗayan ɗayar ba ta komai dai tana gurin ko ɗebowa ruwa ko dafa ruwa ko hula wuta tana kula dai da abin da shafi aihuwar kaga za ka yi shaida cewa eh lalle mun shaida lokaci kaza ta aife shi shine ma'azar kawo shaida walahun istimta'u ya halatta ga miji ko ubangijin baiwa ya ji daɗi na sha'awa bi ma sha'a da abin da ya ga dama a jikin matarsa illal ityana fi dubur sai dai zai kewa cikin dubura shine kadai abin da aka haramta masa in ya ga dama ya sa a zakarinsa a hamatarta in ya ga dama ya sa a hancinta in zai shiga in ya ga dama ya sa a bakinta bi ma sha aka ce duk abin da ya ga dama a jikinta ya iya jin daɗi da shi illal itiyana fi dubur shi kadai ne aka hana sai dai zai kewa cikin dubura shine haramu wa yu'addabu fa'iluhu ana ladabtar da wanda ya aikata wannan ga matarsa ba za a ce yayi luwadi irin na namiji da namiji aje a jefe shi ba za a ladabtar da shi ne shi ne wasu 'yan bulaloli alkali zai sa a masa bulala ko bakwai ko goma ko sha biyu iya abin da alkali ya ga ya dace wa ya ta'allaku bihi jami'u ahkamil wada'i kuma gaba ɗaya hukunce-hukuncen jima'i yana ratayuwa bihi da wannan zai kewa da ya yi mata cikin duburarta na na farko dai ya yi janaba yi mana aka ce an yi waɗa'i ne hukuncin farko da zai fara zuwa shi ne janaba ta faru to ya yi janaba ka gane ai in aure aka musu ta ci sadakinta yi jami'u hakamin waɗai ya ce maka idan haji ne ko umra ya ɓata haji ya ɓata umra in a wunin azumi ne da rana ya karya masa azumi yi ka fara kuma ta hau kansa ka gane ai ba abin da aka cire a cikin ahkamul waɗai illa fai'atal muli sai komawar mutumin da ya ila'i da matarsa والذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر wanda suka yi matansu ila'i za su saurara wata hudu a mun shari'a ta ba su to idan aka zo ya yi rantsuwa shi ba zai taki matarsa ba tsawon wata biyar da ta kawo shi kala kotu cewa ya wuta abin da ƙur'ani ya bashi wata hudu arba'atu ashhurin Allah ya bashi shi kuma ya rantse ba zai take ni ba wata biyar alƙali zai ce masa to za a kira shi kai haka kalanta e to ka sani Allah ya baka wata hudu ne in matarka ta maka laifi da kai fushi ka ya kaure sai mata tsawon wata hudu saboda haka lalle ne in wata hudu ya cika ka koma ka take ta in ba haka ba in ta dawo ta nemi rabuwa za mu ba ta takarda eh a lokacin yace yaki shari'a ba za ta sake ta ba tun da wata hudun bai cika ba za ta ke ku je ku zauna in ya take ki nan da wata hudu to shi kenan ba magana ki zo ki zo ki sanar yayi fai'i kenan da Allah ce fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim ka gane shine fai'atul muri anan kalmar da Allah ce fa in fa'u shine fai'a anan komawa in sun komawa matayensu daidai lokacin da shari'a ta yanke to fa inna Allah ghafurur rahim ai akwai cutarwa ka cutar da ita tsawon watannin da kai amma Allah ya yafe tun da shi ya baka dama ka ga ta rubutu arba'ata ashura Allah ya baka dama in ka koma mata daidai wata hudun yana cika baka ketare ba to fa inna Allah ghafurur rahim babu laifi to da wata hudu ya cika aka dawo kotu aka ce to yau ne fala naka ta ƙarshe ka je ka taki matarka in baka take ta ba goben aka dawo in ta nemi sake fa za fa a sake ta da aka koma da daddare maimakon ya take ta ta farji sai ya take ta a dubura washe gari aka zo ta ce ni ga fa abin da ya faru to kotu za ta wasa takarda saboda bai take ta a inda shari'a ta yadda ba shine kadai baya amsa hukunce-hukuncen waɗau baya mai da ita a matsayin matarsa in ya je mai muka ai shi dama ta farji ake jima'i ya yi rantsuwa ba zai take ta ba sama da wata hudu kaga iya take ta a dubura ai ba zai kafara rantsuwa ba tunda bai take ta a farji to amma a shari'a kuma bai koma ba dole ta ce farjinta kafin ta zama matarsa idan ya take ta a dubura aka dawo to alkali zai iya ba ta takarda in ta yadda saboda fai'atul muni baya amsa a hakamul waɗai na biyu wa ihlalal mabututa da kuma halatta wanda aka mata saki uku yankan batta wanda aka sake ta dalakul battati ita ce al- almabututa wanda al- almutallaqatu thalathan wanda aka mata saki uku da sabon miji ya aure ta maimakon ya kaki duburarta a farjinta sai ya kaki duburarta sai ya sake ta sai ta gama idda to ba za ta koma gidan wanda ya mata saki uku ba saboda ba farjinta ya taka ba istisna'i nawa aka samu biyu ya tabbata a take uku dama ya tabbata a shi yasa ba za ta koma gidan wancan ba sai ta yi idda sannan sai ta auri wani hukuncin idda yana kanta tunda an ce jami'u hakamil wadai wannan abu biyu kawai aka cire illa fai'atal muli wa ihlalal mabtuta fa in nashizat idan matarsa ta aure ta yi masa kudundune wato ta ƙi yadda da shi ya take ta shi ne fa'in kiptum lutuza hunna to shi ne na shigar idan ta yi masa kudundune ta hana kanta wa'azaha ya yi mata wa'azi shi ne matakin farko da Allah ya ce fa'izuhunna yawwa wa'aza ha fili ne ma zai wa'aza ya yi wa'azi haɗin damirin matan ne ya mata wa'azi fa'inista marat idan ta ci gaba kuturwa ta sha giya ba ta san ana yi ba wa'azin ba ta karɓa ba bai latsa ta ba hajaraha ya ƙaurace mata fa'izuhunna wahajiruhunna shi ne mataki na biyu wahajiruhunna ku ƙaurace musu in ji Allah shi ne hajaraha ya yi mata yaji amma ba na barin gidan ba suna gida ɗaya in tana kwance a ɗaki a kan gado shi ya sauka ƙasa in tana ƙasa shi hau kan gado in ta zuba ruwa a buta kar ya ɗauka ya daina sa ta yin komai kar ki kai mun ruwa kar ki kai mun abinci in ta dafa tuwo kar ya ci duka yana cikin ƙauracewa ba wai gidan zai bar mata ba. in kuma talaka ce da shi shi kenan in ta zo ma yayi banza da ita yayi mata fushi fahimta ma da idan ta ci gaba da kin yadda da shi to da raba shi ne wadribuhunna fa izuhunna wa hajruhunna fil mabaji'i wadribuhunna da raba dukan amma gaira mubarihi wanda baya fasa jiki yawa shi kulani cewa kai wadribuhunna to sai fiƙihu ya fassara maka irin dukan ba za ka kakkarya ta ko ka talgaɗa ta ko ka fitar mata da jini ba dukan da baya fasa jiki wa idza qabbaha ma bainahuma idan abin da yake tsakanin su na sabani qabbaha yayi muni daga alqubuhu muni qabuha yayi muni qabbaha yayi muni shi abin da yake tsakanin nasu to umiral muta'addi a umarci mai ƙetare iyaka wanda ba da gaskiya mai laifi shi ne almuta'addi ɗan ta'adda a zaman aure mijin ko matar a umarce shi bi izalati da gusar da ta'addancin nasa aka gano ga mai laifi a tsakani shi ne ya mata wani laifin da ya sa take masa kudundune to a ce ya daina yi domin a zauna lafiya in laifin nata ne kuma sannan ta yi masa kudundune to a ce ta daina fa in juhila idan aka jahilci waye mai gaskiya waye bayi da gaskiya kowa mai bakin baki ne kowa abin da ya kawo yana iya zama hujja akan dan uwansa ko to ba asal hakimu hakamaini alhakimu alkali mai yi hukunci ba asa hakamaini ya aika masu hukunci guda biyu da Allah ce fab asu hakaman min halihi wa hakaman min haliha to ai ba ku ne za ku yi ba ai hukuma sai za ta yi alhakimu ne ba asa hakamaini alhakimu ne ya ba asa hakamaini zai aika masu hukunci guda biyu min ahalihi ai hakaman min ahalihi mai hukunci ɗaya daga cikin biyun ya fito daga cikin ahalinsa danginsa na jini wa ahaliha mai hukunci na biyu wa hakaman min ahaliha ya fito daga cikin danginta in son samu ne ma alwalinta idan suka zo suka zauna alwalan nan ko hakiman nan guda biyu ya hakumani za su yanke hukunci bil asulai da mafi kyau abin da ya fi kyau shi za su yi min sulhin ko dai a yi sulhu a ci gaba da zama a gyara au firaƙin ko rabuwa fayyamuri ma haka ma duk abu da suka hukunta a wani zaman shi ne yake tabbata an suka ce sun raba auren ko bai sai ya sake ta ba auren ya mutu tun da Allah ya ce fab asu hakaman min halihi wa hakaman min haliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma idan dai hakamainin nan suna nufin gyara in dai kowa ya zo da zuciya daya dan Allah zai ba yana goyon bayan wanda yake wakilta ko da ba yi da gaskiya ba ba san rai a ciki dukkansu sun zo da kyakkyawar zuciya da nufin gyara in rida islaha in dai suna nufin sulhu to yi wa fiƙin lahu bai na Allah zai datar da tsakanin zai sa muwafaka su samu dacewa kan abin da suka zo to a nan malaman tafsiri sun yi saɓani me ake nufi in rida islahan yuwafiƙin lahu bai na ma'in suna nufin gyara Allah zai sa muwafaka a tsakaninsu wasu suka ce abinda Allah yake nufi in dai da niyyar gyara suka zo duk munin da ya kasance tsakanin ma'auratan nan Allah ya ba su damar da za su gyara a ci gaba da zama ƙauli na farko kenan amma yana da launi ƙauli na biyu shine wannan Allah zai sanya musu muwafaka su gane in zama ne ya fi dacewa su shirya a ci gaba da zama in rabuwa ce ta fi dacewa za su raba auren wannan shine mafi inganci shi ya sa mai askar ya kawo maka shi cewa ya hakuma ni bil aslahi in yi da islahan min sulhin aw firaqin in suka in suka raba auren ma to suna nufin gyara ne dukkan su yurida ne islahan in suka ce kai wannan abin zaman nasu ya ɓaci ba zai yiwu ba suka ittifaki su bi a kashe auren to in suka raba auren shine al'asulahu shine abin da ya fi dacewa Allah ya sa muwafaka tsakanin su sun gano zama ba zai yiwu ba shi yasa suka raba fa yamudi ma haka ma saboda haka duk abin da suka hukunta shi yamudi yana zarcewa yana tabbata ko alƙali ba zai tada dama shi ya aika ba asal hakimu hakamai in suka zo masa ga hukuncin da muka yi kawai zai rubuta ne ya sa hannu cewa aure ya mutu in ma kuma gyara ne zai rubuta an sulhunta duk abu da suka hukunta don su wakilai ne na hakimi amma kuma hakaman min halihi wa hakaman min haliha to alhamdulillah eh a har yanzu an karbi hukunci a hannunsa bai da hukunci sai abin da hakamai ne suka hukunta sai ne Allahu alwabi sun fito yawa ina ne mala alƙasim na hawul wabe tamrini na nawa na hudu ba a fil makanil khali ahadul harafaini shi ne ba a fil makanil khali ahadal harafaini ba ahadal harafaini ka sanya ɗaya daga cikin harkofin nan guda biyu an da kai fil makanil khali a cikin gurin nan mawafanci wanda aka yi dashi-dashi ɗin nan domin ya ga ka gane inda harafofin suke shiga a matsayinsu na nasibai washkul akiral mudari'i ba'da huma sannan ka yi wasalin ƙarshen fi'ilin mudari'ai da yake biyowa bayan an da kai ɗin to sai ka ce uhibbu sai ka ce an usafira a wannan gudun an ce za ta fi dacewa ina so an cewa usafira na yi bulaguro na yi tafiya ta bulaguro ka gane ai a nan in ka sa kai ba za ta dace ba in ka ce uhibbu kai usafira a wannan bai dace ba an ita ce tafe take dacewa na biyu shine me jitu usallima alaika na zo ne kai usallima alaika domin na yi maka sallama na zo ne ganna ma sallama watakila zan koma garinmu to a nan an ba za ta samu zama ba kai ita ta fi dacewa ji'itu karka ce ji'itu an usallima alaika a'a ji'itu kai usallima alaika usallima da usafira tunda kai ne da an ya surruni an an jaha yana faranta min ciki an cewa an jaha na samu biyan bukata na ci jarrabawa daga an najahu to a nan kuma an ita tafi dacewa ba kai ba an kace ya suru ni kai an jaha a wannan ba zai ba da ma'ana ba asra'atu na yi gaggawa ne kai udrikal kidara domin na riski jirgin ƙasa ina sauli ne ina gaggawa watakila har na ɗauko tasbih ko ɗan acaba domin ya kalu da wuri riski jirgin ƙasa don shi yana da lokaci baka taɓa sa suna cewa ai jirgi baya baya jira kuma har na sama haka ne lokaci ake yankewa in lokacin sa yayi na tashi zai tashi ko ka zo ko baka zo ba ko da mutum ko ba mutum ko da kaya ko ba kaya domin yana da tashoshin da ake jiransa a gaba kuma kowa ya san lokacin da zai zo kowace tasha saboda haka jiransa ake ba shi yake jira ba saboda haka a nan kai ita tafi dacewa a sura'atu kai udirikan kidara na yi gaggawa ne kai udirika ba za ka ce udiriku ba saboda kai ce ta shiga sai ta mai da filin muzarin ya zama fata shi yasa a cikin tamri ne ta maka washkun akiral muzari ka yi wasali a ƙarshen dukkan fili muzari'i don ya gane ka fahimci aikin an da kuma kai da za ka ce kai udirika ne ba kai udiriku ba na biyar yulimuni yana mun raɗaɗi daga al'alamu raɗaɗi inna akhzahu alimun shadidu azabun alimun to yi ulimu ne su ne ne mudari'i yana mun raɗaɗi yana mun ciwo an tu'azzibal hayawana ka dinga azabtar da kyanwa a nan kuma kai ba za ta shiga ba sai dai an an tu'azzib asali tu'azzibu ne an sai ta mai da fili mudari ya zama maftuhi an tu'azzibal hayawana a ɗa'a ko ya yi ɗa'a ne kai yuhibbahu abu domin babansa ya so shi ya yi biyayya ne a ɗa'a ya yi biyayya kai yuhibba asali ai yuhibbu ne yuhibbu sai kai ta mai da shi fata yuhibbahu abu ya yi ɗa'a ne kai yuhibbahu abu domin babansa ya so shi alhamdulillah sai mai sha a'a dabbobi alhayawanu dabbobi ka gane a luga ta bambanta mutum da dabba amma an koma asalin luga na alhayawan duk abin da yake da rai yana motsi sunsa alhayawan insanu ma sai a ce maka hayawanu domin akwai rai da rayuwa a jikinsa ka gane wa inna mene daral akirata lahiyar hayawanu laukanu ya alamuna rayuwar lahira ita ce rayuwa shine alhaiwanu a nan da kafirai sun sani da sun sani to da rayuwar lahira ita ce rayuwa a wajensu da sun musulunta sun kyale sharholiyar duniya sun nemi lahira to amma a nan ana nufin dabbobi ta gane ai akwai littafi mai suna hayatul hayawani ko rayuwar dabbobi ko kuma rayuwar duka wani abu mai rai inda hadda yanda ya hadda yanayin rayuwar dan adam duk akwai a ciki to saboda haka a nan ana nufin dabba ne yu'limuni an tu'azzibal hayawan yana azabtar da ni ka dinga yana mun radadi yana mun ciwo ka dinga azabtar da abu mai rai ko a hausa ka sai maka abu mai rai to ba za ka kawo mutum ba tunanin ka zai ga dabba ne ai na ga wani abu da daddare wani abu mai rai to ba za ka tunanin mutum ba ne to shi ne ma'anar haiwanu a nan sai ne yawwa 118 ina ne alkawaidu lamba ta biyu kasa 118 oh nan ashe da 17 ya bujiya 118 ba? don kuwa kamar da sha takwas kasu to ina ne kasu to ina ne lamba ta biyu ai mun gefe ɗaya ba yawwa nan guda hudu mun kai su ai lamba ta biyar za mu tashi gefen hagu lamista gilin amilani hatta yastariha tambayar shine uzkuril af'alal khamsata fi ma ya'ati wa bayyin alamata i'rabiha ka ambata mana fi'iloli guda biyar cikin jumlolin da suke zuwa sannan ka bayyana alamar li'irabi a cikin wannan آه، جملولين ثاني لم يشتغل لم يشتغل العاملان العاملان ما سأيكي مa'aikata guda biyu sawa'un ma'aikatan kamfani ne ko ƴan dako ne ko ƴan kwadago ne da ka ɗauke su aiki a gonarka lam yashtagil al'amilani masu aiki ai ba su shagaltu da aiki ba hatta yastariya har ma su yi magana za su huta ba sai ka yi aiki ba sannan za ka gaji har ka nemi hutu ai ba su shagaltu da aikin ba hatta yastariya har ma su yi maganar hutu asali yastariya hali ne in ka ce al'amilani sai ka ce yastariya hali ya zama mubtada da labari al'amilani ma'aikata guda biyu ka garfu'a ne saboda ne akwai alif da tabbatar nu'ara ko yastari hali shi ma alamar rufu'a shi ne alif da kuma tabbatar nu'ara to a nan da hatta ta shigo ita kuma tana sa fi'ili mudari'i fata'a ne sai ta shafe nunu da aka sai hatta yastari ha shafe nunun shi ne alamar irabi da yake maka wabayyin alamata irabiha ka bayyana alamar li irabi na wannan fi'ili mudari'in cikin af'alul kamsa sai ka ce wa alamatu nasbihi hasbun nuni alamar fata'ar fi'ili mudari na yastari hali shine tabbatar nu'ara amma kaga wancan shafewa kai shafe hasbun nuni manta ne hankali na ya koma ta ne da aka ce al'amila ne ai kaga an tabbatar da nu'ara to ai shi ba shi ba fi'ili bane ai suna ne tunda shi ne fa'ili shi ko fa'ili suna ne al'amilani shi ne fa'ili shi ko alfa'ilu marfu'un ma alamatu rafi ka ce subutun nuni ko da kuma al'alif tunda li'annahu musanna alamar rufu'arsa shi ne alif yawa nan ba nan nu'ala ba ta hukunci nuni ba ta hukunci alif tunda za ka iya ganin amilaini ko alamar kisra da kuma fata'a sai a sa ya tunda tasniya ne to tabbatar alif alif shine alamar rufu'a na na fa'ilin al'amilani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi al-alif li'annahu musanna al'amilani na shi a shine matsayin fa'ili lallam yashtagil kuma marfu'i ne alamar rufu'a sa shine al-alif لأنه مسلم domin suna ne abin biyantawa to hatta yastariha hatta din nan harfu har har harfu nasabin wa tawkidin yastariha fi'lu mudari'un mansubun bi hatta wa alamatu nasbi shine hasbun nun shafe nun sai me anti talbasina ma takidina ke wance kina ɗaura tufafi ne mata ki ina kina ɗaura abin da kika ɗinka da hannunki anta talbasu anti kai talbasu mata ki ina anti shine a matsayin mubtada talbas talbasina mata ki ina shine kabarul mubtada ko to shi ko kabarul mubtada ai rufu'a ne mubtada rufu'a ne labarin sama rufu'a ne to da yake shi an ci harfin ne mabni ismun mabni ne la yasharu fihi i'rabun in kaga anta muqaddab ne namiji in kaga anti muqaddaba ce mace ka gane ai yawa to saboda haka mabni ne la yasharu amma fi mahalli rafi'in ne don saboda mubtada ne talbasi na mata kira wannan jumla shine a matsayin kabarul mubtada shi ko kabarul mubtada rufu'a ne to ma alamatu rafihi subutun nun talbasina tabbatar nu alan da take nuna cewa rufu'a ne mata shi dina shi ma yana nuna alamar rufu'a ne subutun nuni kenan in ta'amalu in kuka yi aiki tu'ujaru za a ba ku lada daga al'ajiru ne lada in ajriya illa ala Allah ma as'alukum alaihi ajran to tu'jaru za a ba ku lada asali ta'amaluna ne tu'jaruna ta'amaluna kuna aiki tu- tu- tu- tu- tu'jaruna ana ba ku lada sai in ta canja musu tsari Ta- ta'amaluna tu'jaruna kuna aiki ana ana ba ku albashi kuna aiki ana biyan ku kuna aiki ana biyan ku ta'amaluna tu'jaruna to sai in ta zo da sharadi in ta'amalu in kuka yi aiki tu'jaru za a biya ku sai ta maida jumla ta farko a ismu shar'i eh abin nan fi'lu shar'i na biyu fi'li mudari shine ja- jawabu shar'i shine jawabin sharadi eh na farkon shine sababi na tabbatar na biyu me me na farko aiki yin aikin shine dalilin biyan ladan in ba aiki ba biya kenan shine in ta zama sharadi in har kuka yi aiki to ko za za a biya ku to in tajzibu fi'ilaini in ta samu al-af'alul khamsa da ta'amaluna da tafa'aluna to tana daure shi, amma da sharadin ta zama shar'iyya ba nafiya ba ba ba bayaniya ba ita din ba kowace iri ba shar'iyya in ta samu fi'ili mudari'i guda biyu duk tana daure shi. to alamar daure shine shafe wa nunu shine alamar sukun na af'alul khamsa ta'amaluna ne aka ce ta'amalu saboda in tu'jaruna ne aka ce tu'jaru saboda in na takwas shine lam yasbiqil fallahuna al-arda ko ko lam ya- lam yasqil lam yasqil fallahuna al-arda wa lam yahrisuha ka gane ai al-fallahuna manoma yana na al-fallahu lam yasqil arda ba su shayar da gonar ba ba su yi mata bayi ba walam ya rasuwa kuma ba su noma ta ba daga alharsu to a nan ai asali ya suƙi ne idan mutum ɗaya ne in su biyar ya suƙuna ka gane ai wa waje da min dole mura'atai ne ta zuda ne mene can wa waje da imra'at mene ne akwai akwai a'a menene ne wallan mata wajaha tilka madayana da aka yi a gaba a can akwai menene ummatan ya tsuna ne ko menene akwai dai ya tsuna yawwa ummatan ya tsuna ya samu al'umma jama'a ya tsuna suna shayar da dabbobinsu shi annabi Musa da ya zo garin Madayana a bakin rijiyar garin ya tarar da makiyaya ya tsuna suna shayarwa kaga tan ya fito ne da wauɗinsa da nu'ararsa cikakke to nan lamda ta zo sai ta shafe nunin ba ba nunin ba ta shafe harafin illa ya ƙi idan namiji ne guda ɗaya ko yana shayarwa ya ƙa kuma ya shayar Eh? to sai aka shafe harafin illa shine alif ko ko koya yaƙa yana shayarwa to sai aka shafe aka ce don saboda lam to alamar wannan a sukun din shine shafewar alif lam yasqil fallahuna tunda fi'li ne mudari al-mutallil akhir yana da illa a ƙarshe to shafe harafin illa shine alamar sukun din yasqi ko yasqa sai aka shafe harafin illa aka ce lan yasqil fallahuna al-arda can ma aka ce wa lam yahra suwa ai ba su noma ta ba ai ya hari suna hali asali ya hara suna ga shi ne mudari'in a can ya hara suna ha suna noma ta da lam ta shigo sai ta shafe nunun shine alamar jazam lam ya haru suha daga ya haru suna ha sai aka shafe nunu to menene alamar jazam shine hasfun nuni shafewan nunun na ya haru suna ha a cikin af'alul kamsa shine ya zama alama na wannan sukun din mun ga maka inda ake gane alamar fata'a shafe nunu hatta yastariha ko inda ake gane jazam ɗauri shi ma haskun nuni a cikin af'alul kamsa alhamdulillah sai ne shafi ko hadisi hadisi na nawa ne misalul ahadisun nabawiyya hadisi na ɗari biyu da hamsin da nawa to ina za mu tashi ummati hazihi mu 245 ne a namu ummati hazihi maza Allah ce wannan al'ummatawa ummatun marhuma al'umma ce wanda ake jin kanta ta yi sa'a don saboda ta gamu da zamani na manzan Allah ba kamar sauran al'umma mu'azzaba wanda ake daga laifi kaɗan sai a azabtar da su azabar ko da irin ta duniya ko yunwa ko talauci ko jinya ko ambaliyar ruwa ko fari amma mu wannan al'umma maza Allah ce ummatun marhuma al'umma ce wanda ake jin kanta laysa alaiha azabun fil akhirah ba a mata azaba a lahira inna ma azabu azabata fid dunya a duniya ne alfitanu fitintunu ka gane ai fitina iri iri wadda lazilu da girgizar kasa zalzala ko zilzala zilzali jami zalazil wal qatl da kisa ai ta yaki yaki ai ta kashe mutane ai ta kashe musulmi haka kawai ba laifin tsaye ba na zaune duk wanda aka kashe shi kawai sai sai wuce aljanna tunda bai tantance kisa ba kaga an an ji kansa akan ka je lahira ba azaba yawwa ga a kashe ka ka tafi aljanna a fa kwata yau ma ko to ka duba fa to ka ji gaskiya mazala ba laifin da ba na tsaye wani ma an kashe shi bai san me laifin sa ba sarki abin tausayi to manzala ne ya faɗa al'umma wai saboda Allah ya ji kanta ya tausaya mata baya so ya mata azaba a lahira ka zama ummatun marhuma ba a mata azaba a duniya a wato a lahira azabata a duniya ne alfitan wa zalazil wal qatl da kisa wal balaya da bala'o'i iri iri zaluntar shugabanni kana ganin haƙƙinka amma a hana ka yau to duk shine manzo Allah dama ya faɗa shi ne amfanin karatu in ka ji sai ka sanya wa zuciyar ka ruwa ba abin da zai daga ma hankali dama maza Allah ya gaya maka a hakan rahama ce alfitan wal zalazil wal qatl lam din rahama ce Allah yana son mu ne saboda me mun yi laifi mun ki mutu ba kuma Allah ya alƙawari duk wanda ya zo lahira da wannan laifin zai mar azaba to sai a maka azaba ka tun a duniya kai an gama an ka zo lahira sai ka shiga aljanna kaga ai rahama ce ummatun marhuma رواه الطبراني عن أبي موسى الأشعري امسح رأس اليتيم هكذا ماذا لا ينونا دهنزا كشافو كم ملايا هكا أواتو هكذا هكذا زوا قبا إلى مقدم رأسه zuwa magabacin kansa shine goshi idan ka gamu da yaro da bai balaga ba ubansa ya mutu malaya to daga kiyasa zaka shafo zuwa gaba kyakkyawan fata ne Allah ya sa ya bibiyi magabacinsa da alheri wa mallahu abu yaron da kaga yana da uba shi kuma ka gamu da yaro shi kuma yana da ubansa alaye to ka tafe shi haka za daga goshi ila mu'akir ra'asi zuwa majikintin kansa keya shi ne bambancin shafar yaro mai uba da mara uba shi yaro ne da aka gasa ana so a tausaya masa a shafi kansa saboda tausayi da rahama to amma akwai bambancin mai uba da mara uba an bayi da uba daga ƙeya za ka shafo zuwa goshi in yana da uba daga goshi zuwa ƙeya ta gane ai duka eh shi ne na taimaka kyakkyawan fata idan maraya ne ka shafo daga ƙeya zuwa gaba kana nufin ya bibiyi magabacinsa da alheri shi kuma wanda yake da uba ka gane ai da aka shafo daga nan zuwa baya to ana nufin uban ya bar shi da alheri in ya tashi tafiya ya bar shi a cikin hali mafi kyau mafi alheri dukkan su kyakkyawan fata ne rawahu kadibul bagadadi an ibni abbas inna allah ta'ala idza anzala ahatan min as-sama haqiqa lalle allah ta'ala idan ya saukar idan ya saukar da annoba daga sama shine aha ahatan annoba eh kamar alwaba'u ne ka gane ai surifat ana juyar da wannan annoba an umarul masajid ga masu laye masallatai wanda suke hidimta wa masallaci suna zaune suna shi laye masallaci ya kunshi abu da yawa wanda yake zuwa yana bautar Allah a cikin masallaci yana shine asalin mai laye masallaci ma shine a sahun gaba da mai zikiri da mai sallah da mai karatun Qur'ani a masallaci wannan shine a hakika laye masallaci saboda ai da Allah ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajida an yi zakara fi hasmuhu wa sa'ati kharabiha wanda ya hana ai ambaci Allah a masallacin Allah sa'a yayi aiki ne fi karaja cikin rushe masallaci ko da an sa matayil an sa bankoki an yi kawata shi da zinare da azurfa an sa AC ka gane ai da duk wani abin jin daɗi amma ka kulle kace ba za a yi wazifa ko zikirin juma'a ba da kai da wanda ya rusa masallaci duk ɗaya ne me wazifa da zikirin juma'a zikirin Allah ne kace ba za a yi ba ka hana to da kai da wanda ya rusa masallaci duk matsayin ku ɗaya wa sa'afi kharabiya Allah yake yayi aiki ko yayi tafiya cikin rusa masallaci a ce zikirin Allah shine layi masallaci to ana fara gabatar da masu ibada a cikin masu layin masallaci sannan maganar mai shalan masallaci ka gane ai da mai yin shimfiɗa a masallaci da mai kawo fitila a masallaci da mai kula da masallaci sannan su biyo bayan layin masallaci to idan bala'i ya tashi sakowa wanda yake masallaci ba zai shafe shi yawwa in ka ga mutum yana masallaci an zo an kashe shi ko an masa wani abu to watakila jikin ne a masallaci zuciyar ba ta masallaci to ana zo kana masallaci ya zama akwai hudurul kalbi a tare da kai to duk wani bala'i da zai sako ba za ma ka san an yi shi ba rawahu ibn asakir an an an anas eh a surifar juyarwa akwai sarafallahu qulubahum ka gane juyarwa kenan inna Allah ta'ala hakika Allah ta'ala istakala hadha din ya tsarkake wannan addini ne li nafsihi dan zatin ka gane ai daga al-ikhlas mukhlisina lahu ad-din istakhalasa hadha ad-din ya tsarkake wannan addini li nafsihi dan zatin sa wala sulu li dinikum to ba abin da yake kyautatuwa ga addininku ba abin da ya fi kyau ga addininku cikin ɗabi'o'insa illa saka'u sai kyauta wa hukunin kulki da kyakkyawar ɗabi'a shi ne ɗabi'o'i mafi kyau da suke ƙawata addini bayan sauran ayyuka na wajibi sallah da zakka da azumi da haji to ba abin da yake ƙara kyautata addinin illa saka'u sai yawan kyauta wa hukunin kulki da kyakkyawar ɗabi'a ala na'am fa zayyinu dinakum bihima ku kawata addininku da waɗannan ɗabi'o'i guda biyu a sakawa wa kulkul husun ku yi masa ado ku masa kawa da kyauta da kuma kyawawan ɗabi'o'i rawahu tabarani an imran ibn husaini inna abu gabar rijali ila Allah hakika mafi kin mazaje a wajen Allah a wajen mutane wanda Allah ya fi ki al'aladdul khasimu mai yawan zulfafawa cikin husuma wanda in fitina ta faru ana kokarin yayyafa ruwa ana kokarin kashewa shi yana ƙara rurutawa wannan shine mafi zama abin ki a wajen Allah aladdul khasi aladdu mai zulfafawa cikin gaba alkasim mai yaban husuma ka gane kasim guda daya kasumani guda biyu akwai akwai kasumani baje ba abu na ala ba guda ɗaya su ne alkasim jan'in mufra tasniya khas wato wato kasimani masu husuma guda biyu inna dina ko inna lazina ya suna una hadhihi surata haƙiƙa waɗanda suke aikata waɗannan gumaka hadisi yana magana da masu sassaƙa gumaka waɗanda suke sassaƙa waɗannan gumakan yu'azzabu na yawmal qiyama ana azabtar da su a ranar tashin alƙiyama fa yuqalu lahum za a ce musu a hayu ma khalaqtum kulaya abin da kuka halitta ba kun sassaƙa su irin halittar Allah ba abu mai rai kuka kwaikwaya to ga su an kawo su ku zo ku busa musu lai ka san ku ba za su iya ba za a ta musu azaba sai su yi wa gunki lai su kuma ba za su iya ba su ba ba su suka yi wa kansu ba wala za su yi wa wani to shine azabu sai yasa alqur'ani ya gaya maka antum ma mata abduna dundullahi hasabu jahannama antum laha wariduna haka ake ga kafirai a ranar lahira antum wa mata abduna min dunillah da ku da abin da kuke bautawa koma bayan Allah hasabu jahannama makamashin jahannama ne ku ne abin da za a zuba a wuta an ce za a sa gunki a wuta ne duk da bayi da laifi a wajen Allah ba shi yace a yi shi ba ba shi yace a bauta masa ba za a sa shi ne a wuta domin kona zuciyar mai bauta masa ga shi nan wanda kake cewa shi ne Allah ka gashi ana kona za a kala musu bakin ciki rawahu shekani bukhari da mutum suka rawaice shi inna Allah ta'ala amarani bi mudaratin nasi hakika Allah ta'ala ya umarce ni da kewaya wa mutane wato ziyartar mutane shine mudaratin nasi mutum da ka kwana bi baka gan shi ba ka je ka duba shi lafiya kuwa wani kwana bi ban ganka ba yana cikin ma'anar mudaratin nas aka ce dara ya duru dauranan ko da'iratan duka ismul mazdar ne na dara ya kewaya ya duru to mudara ismul mazdar ne ya Allah ya umarta da kewaya wa mutane in duba su kama amarani bi iqamatil fara'idi kamar yadda Allah ya umarta da tsayar da farillai irin su sallah da zakka da azumi haka Allah ya ce mun Allah duk wanda ya kwambi ba ganshi ba ka je ka duba shi a babba kai rawahu dalami an Aisha alhamdulillah lokacin sallah yayi Fatiha da salatul fati Allah ya biya muna dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله gida lafiya salamu alaikum gida lafiya ya wajen ya hajja ma basiru gida lafiya ya jimma ya alhamdulillah mutane su lafiya alhamdulillah salamu alaikum bayi wuce wuce alaikum alhamdulillah sannun ku da ya yara alhamdulillah alaikum